ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna cikin darasi na goma a cikin wannan littafi kitabu tauhid muna ishirin ga watan hudu hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai inda za mu tashi fihi masail na wannan babi mai karantar da mu ad-da'watu ila Allah kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda malam ya kawo ayoyi da kuma hadisai waɗanda suke nuna muna wajabcin kira zuwa ga kalimatu shahada zuwa ga tauhidi fihi masail mala yace cikin wannan babi akwai masail almas'alatu alula anna ad-da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace abu na farko da zamu doka na darasi a cikin wannan babi shine kira zuwa ga Allah hanya ce ta duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kina ad-da'watu ila Allah tariqur rusul wa atba'ahum hanya ce ta annabawa da mabiyansu kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani hanya ce ta annabawa duk wanda yake son dadin kai a duniya da lahira to ya yi ƙoƙarin shiga cikin waɗanda ke kira zuwa ga Allah bakin gwargwado da ikhlasi kamar yadda Allah ta'ala ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wannan yana cikin abun da yake da muhimmanci sosai umurni da kyakkyawa hani ga mummuna ya zamo sabo a cikin rayuwar mutum الثاني ما ليتي مسألة تبيو التنبيه على الإخلاص سيدي باكرا بكوي الإخلاص في الدعوة معنى يدن الله تكن ونن كرن تروى لإلمن تروى لأن كثيرا من الناس ما ليتي تبود ديوا دكتكن متاني لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه قودا ذاك ترد متنينا كرا ذوى غسيا ما ليتي ذاك ترد رشن إخلاصي ashe mutum yana kira ne zuwa ga ila nafsihi zuwa ga kansa girmama kansa da nuna matsayinsa da nuna matsayin iliminsa dan shahararsa kenan ya saba ma yi dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga sanin Allah ya kasance mai da'awa manufarsa shine sanin Allah mutane su san Allah su san girmama Allah da bin Allah da dokokin ubangiji subhanahu wataala wanda wajibi ne kamar yadda maluman tauhidi suke yawaita maimaita ikhlasi saboda ibada ba a kiranta ibada sai an kadaita Allah a ciki azza wa jalla komi kyawanta komi girmanta dole sai mai wannan ibada ya tsarkake niyyarsa kadai dan Allah asalisa yace annal basirata min al fara'id ma'ana ilimin abun da zaka karantar ko ka kira mutane ya zama wajibi akai abun da zaka karantar da mutane abun da zaka yi ma mutane wa'azi ya kasance kana da bakin gwargwadon sani na ilimi akan wannan abu za ka yi magana akan tauhidi ko akan sallah ko akan zakka ko akan azumi to albasira shine abun da za ka kira ya kasance kana da wani ilimi akai wannan wajibi ne kamar da ayar ce malam yake kawo masail a cikinta da ya buɗe wannan babi mai girma qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira yace kenan basiran nan min al-fara'id الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنبيها لله تعالى عن المسبة ما ليش كسنتور كاون توحيدي ده هجوجي ده دليلي نكاون توحيدي كسنتور توحيدي تنبيها لله أركي واني قال الله ديتي فسبحان الله a cikin ayar wa ma'ana minal mushrikin duk wanda ya kadaita Allah da bauta to tamkar ya tsarkake Allah ne ya girmama Allah anil masabba da dukkan wani abun da yake zagi da wani mummuna ma'ana aibi jingina wani aibi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala الخامسة أن من قبح الشرك ما ليش ناس كمون شركة هذا الله دواني كونه مسبة لله كسنتور شركة ذاجي نكيت إيجا الله كتي الله ينادى in an ce asab ba kawai mutum ya zagi uwan mutum ko uban mutum ba ka jingina mutum zuwa ga abun da bai dace ba kamar ka zage sa ne Allah lam yalid wa lam yulad kuma bai dace ka bauta ma wani Allah ba da zaran zaka bauta ma wani Allah to kai masabba ne ga Allah subhanahu wataala yana cikin munin shirka kamar yadda mala ya bayyana as-sadisa wa hiya min ahammiha إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك ما ليش مسألة تشد إتتي ما في مهمنتي ما في جرمة لقد أن مسائل مسلمية يقوكرني سنتر كانسة da cuɗayya da mu'amala da masu tsahi masu shirka malici li Allah ya tsira minhum dan gayya wayi gari ya kasance cikin su walam walau lam yushrik ko da shi baya shirka faɗan annabi cikin ayar da Allah ya ce ka gaya musu hafi sabili karshe ya ce wa ma'ana minal mushriki ban kasance cikin masu shirka ba ba ni mu'amala da masu shirka duk lokacin da kake zama a majalisa to darura ce wajibi ne in ana saɓon Allah ɗayan abu biyu ne in ma ka hana in baka iya hani kuma wajibi ne ka tashi in baka tashi ba to za ku yi tarayya ne cikin wannan zunubi kowane irin zunubi ne babba ne ko karami shirka ce inda ake wasan bori ba su ce a kallo na zoyi to zunubin da suke samu za ku yi tarayya a ciki ko kati ake ko wasa da portable da matasa yawanci suke waɗansu matasa har cikin matajid suna wasa da waya da portable ɗakin Allah saboda ba a san girman Ubangiji subhanahu wata'ala ba cikin ɗakin Allah har mutum ya ɓata lokaci ga salatin manzo Allah ga istighfari ga hine ne sai mutum ya buɗe wayarsa yana juye subhanallah azim wanda malumai sun hana waɗannan wasanni shari'a bata lamince bata halarta ba ko ka zamna inda ake gulma ko inda ake shan taba ko inda ake zagin waɗansu to ɗayan abu biyu ne in ma ka hana ko ka ɗaga daga wannan majalis kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya bayyana kenan yana cikin abu mafi muhimmanci gaskai tarayya wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar gadda ku karkata zuwa ga waɗanda suke zaluntar kansu gad ku yi mu'amala da su a halin da suke wannan sabo kana iya mu'amala saye da sayarwa da mushriki ko wanda bai da tauhidi saye da sayarwa amma lokacin zunubi yana cikin wurin shan giya haramun ne ka zamna a nan tare da shi haramun ne ka zamna inda sai dai garura mota guda ce ta haya baka da wani kuɗi balle ka hita cikin wannan mota ka bar su ka ɗoci wata mota to nan min babu darurat za ka hankuri ka kyamaci wannan zunubin da suke a cikin zuciyarka in ba ka iya musu nasiha ka yi shuru ya kasance da an ganka za a ga cewa ba ka nan gashin daɗi wa zalika abu aful iman kamar yadda hadisi ya bayyana kuskure ne mu'amala ko zama inda ake saɓon Allah ba tare da mutum ya zo nasiha ne ko hani. Asabi'a kaunu tauhid awwal wajib malaka kasantuwar tauhidi shine wajibi na farko. Wajibi na farko shine sanin Allah. A karantar da mutane, Asamina yace annahu yabda ko yubda'u bihi qabla kulli shay hatta salah. Tauhidi da shi ake farawa, karantarwa, malumai sun yi ittifaki cewa abu na farko za a karantar da mutane su san Allah subhanahu wa ta'ala ita ce da'awar annabawa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut a karantar da mutane ku san Allah da haƙƙin Allah ku guji shirka wannan ita ce kuma da'awar ahli sunna na harko a ƙasar mu ta Nijar Allah ya ji kansu da yawa sun kwanta Allah ya ji kansu da rahama ƙauyuka sun buɗe su ne da tauhidi kira zuwa ga sanin Allah subhanahu wataala shine abu da farko da'awa ce ta ahli sunna wal jama'a attasi anna ma'ana an yuwahidullah ma'ana shahadati an la ilaha illallah da yazo cikin hadisi mu'az annabi yace ka kira su zuwa ga ko ali dan abi talib ka kira su zuwa ga kadaita Allah an yi wahidullah shine an yashhadu an la ilaha illallah kadai ta Allah shine su tabbatar su shaida ba abun cancanta da bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wataala ba al'ashir annal insan qad yakunu min ahli alkitab malice ba mamaki mutum yana cikin masu littafi yahudu da nasara wa huwa la ya'rifuha amma bai san ma'anar la ilaha illallah ba koko au ya arifuha ko ya san la ilaha illallah wala ya amalu biha amma bai nan ga aiki da wannan to dole yana buƙatar a faɗakar da shi a sanar da shi saboda annabi ya ce waɗanda za ka je a wurinsu mutane ne waɗanda suke da littafi to abu na farko da za ka kira su shine su kaɗaita Allah da bauta su tabbatar da la ilaha illallah alhadi ashira malaici at-tambihu fadakarwa muna samu fadakarwa cikin wannan babi al-ayat da al-hadith ala ta'lim bi tadrij karantarwa ana so a yi shi a hankali a hankali ba gaba ɗaya za a zuba ma almajirai in an zo karatu a ce yau za mu yi da wannan littafi la ana iya karantar da shi gabaci ɗaya amma baya shiga kamar mutum ya zo neman ilimi wanda bai iya huruful hija'iyya ba a ce qur'ani za a fara mai ya sabji qur'ani ya yi suratul bakara ko yaro lakol ta tashi a ce yaro dan ya iya magana ya san komi a ce a tsallake a kai shi tsamdi saboda shi ma mutum ne yana da hankali kaga ba ilimi zai samu ba za a yi a hankali a hankali hadisin kuma da annabi ya ce mu'az ya kasance ka kira zuwa ga la ilaha illallah in sun tabbatar ka karantar da su sallah in sun tabbatar karantar da su zakka in sun tabbatar ka yi musu kaza da ka yi musu kaza kaga a hankali a hankali ba ini guda ko kwana guda manzon Allah shekara 23 an kai ana yi masa wahayin alqur'ani kaga yau mutum na iya sabci qur'ani cikin shekara hudu to shi manzo Allah sai da an kai tsawon shekaru 23 Abdullahi dan Abbas yace sahabbai abinda ya sa da yawa ba su hardace Qur'ani ba babu arramomi da yawa cikin sahabbai saboda su Qur'ani da aiki suke dokawa tare ba wai karatu zalla ba a za a zo wurin manzo Allah in ji Abdullah Allah ya kara masa yarda yace annabi yakan karanta musu aya goma tilawa sai kowa ya iya yadda annabi yake karatu bakin gwargwado sannan a dawo a fassara kowa ya gane ma'anar saƙon Allah sannan kowa sai ya tabbatar duk ayoyin ya yi aiki da su na hani ya hannu na aiki ya yi bakin gwargwado sannan a kara kaga inda yanzu ma da ai ba a samu Allah ramomi mana sai ɗaiɗaikun mutane za ka samu hafizin Kur'ani amma ya yi kowa mugunta, za ka samu makarancin Kur'ani ga tajwidi ga wane ne amma ba wanda ya kai shi mugunta da sharri da musiba. Kaga saboda tarbiyya, wajibi ne ga malumai su haɗa tarbiyya cikin karantarwa. Saboda yara na tashi suna buƙatar tarbiyya, hatta yadda ɗalibi zai zamna, hatta mi ake a majalisa, ya ake zama, ya ake saurare. Yau za ka iske majalisul ilm ga sunan fauda faga ya yawa. waɗansu waɗanda su ne manyan gobe waɗanda ake ganin sun iya ɗan Kur'ani ba ina nufin ƙasƙancin Kur'ani ba ana ganin sun iya Kur'ani to su ne a shiraren mutane cikin al'umma wanda su za su farraka al'umma da ke cikin majalisa saboda gulma akwai ɗaliban ilimi waɗanda bayan ƙila wa ƙal ba su iya komi ba abin da ke kasu majalisi kawai gulmaci subhanallahi al'azim to kaga bambancin ilimin sahabbai da ilimin al'ummar yanzu malami guda yana iya tara littattafai waɗanda sun yi na miliyan talatin amma sau da dama babu albarkar wannan karatu so su sahabbai wani hadisi talatin kawai ya sani wani rabin qur'ani wani bai wuce izibi goma ba wani idza zulzilati amma saboda su aiki su kika ta gabansu muku so da dama kawai ce wane ya iya kaza ai wane kaza ne wane ya iya kaza wani zaka gan shi kamar bai iya qur'ani ba yayi wanda ya iya qur'ani wurin Allah subhanahu wataala kenan almuhimmu dai shine a nemi ilimi a hankali a hankali babu gaggawa cikin neman ilimi shine ke sa ɗalibai yau ka gan su wanga majalisa gobe su koma nan su ce wanga malami bai iya ba gobe su ne nan malam sai rayuwarsu ta ƙare cikin raba kanun al'umma da malumai dole malumai sai kun yi hattara da ƙananan munafikai cikin almajirai wanda ke kama magana wani malami an ya malam wani malami ne kai hattara da shi duk wanda ya kama zancen wani to zai kai nasa la shakka fihi ɗalibin ilimi ana koya mai ladabi ne in ma ya yi karatu ko a kore sa ya bar makaranta don saboda shi munafiki da ya mu'amalanci al'umma to zai addabe su duk wanda ke da raunin tunani da raunin hankali zai iya kawar da shi ga wannan alkhairi dole ne duk wanda ke neman ilimi ya samu ladabi jama'a addini kulluhu khulqun addini mu gaba ɗayan akhlaq ne halayya ne nagarta ce wa innaka la'ala khuluqin azim to Allah ta'ala ya datar da mu ya gyara ɗaliban mu da kuma malaman mu ya rabbal alamin ya arzuta mu da yi saboda neman yardarsa da kuma ladabi a wurin malumanmu da rishin kai kawo tsakanin malumanmu da rishin tsegumi tsakaninsu ya rabbal alamin mala yace asani ashra albada'atu bil aham fal aham kenan cikin karantarwa za a fara da abun da yake da muhimmanci wanda shine aham kenan cikin karatun ilimi farkon ɗalibi za a koya mai ƙira'a ne huruful hija'iyya sai a rinka yi masa wa'azi a hankali a hankali ana karantar da cikin karatun dole sai da wa'azi wata sabuwar musiba ce wadda ta shigo cikin al'umma wadan suna gani a ba wa'azi ya kamata ya karantar da mutane malam duk wanda ke raba wa'azi da karantarwa yana da jahilci akwai abun da wurin wa'azi zaka samu shi da makaranta zalla zaka sai ka mutu baka ji wannan abun ba annabawa sun hada ne karantarwa da wa'azartarwa ba a aibanta kowane ɗai in kana da dama ka je ka saurara in baka da dama to ka kawar da waɗanda ke zuwa sauraron wa'azi wa'azi nan ake samo imani na ake koyo tarbiyya na ake karantar da su tsoron Allah da barin waɗansu zunubai yanzu wanda ke da wani zunubi na shirka bai san haɗarin shirka ba an ce kawai dai ya je wa'azi ya bar sauraron wa'azi ya je makaranta to cikin makaranta alifun bawul ya fara kul a'udhu bi rabbin nas kul a'udhu bi rabbil falaq kul wallahi yaushe zai ga mutilawa qur'ani ai ya zo a fassara a cikin fassarar ya ji munin shirka wanda dare guda yana iya haduwa da wa'azi da an kai shirya akan munin shirka a kai tsaye a tsoratar da shi da ayo da hadisai kuma ya tuba ya koma ga Allah kenan ba a raba su mai raba wa'azi da karantarwa wani nau'i ne na jahilci da kuma nau'i na hasada saboda wani kowa da abun da Allah ya bashi akwai maluman da Allah bai yassare musu ba wa'azi baiwa ce daga Allah wani wa'azi Allah yassare mai ba a yassare mai karantarwa ba to kaga dole kai hattara akan wanda Allah bai hore ma ba gaska aibanta wannan aiki waɗanda sun ka samu damar yi ka jinjina musu kai musu addu'a da fatan alkhairi duk abu ɗaya ne to yanzu ba shine ba tunda ni ban karantarwa sai ga karatu zalla ai bai da amfani wani kun bai wa'azi ya ce ka wa'azin zalla bai da amfani wannan nau'i ne na jahilci da kuma hasada ba ka iya samun komi wa a alkamalu lillah kowa da abun da Allah ke bashi hatta cikin sahabbai akwai wanda in ka ce tsaya gaban mutane ya jawabin minti dai bai iyawa wani kuma yana iyawa wani karantarwa zai muna da wani malami ba wani littafi da zaka buɗe bai karantar da kai ba Allah ya ƙara masa lafiya amma wa'azi in muna jaula za mu yi ta lallashi mu yi ta roƙon Allah saboda muna jin daɗi bai iyawa zai ɗauko maudu'i wanda da wani daga cikin ɗaliban shi zai yi bayani akan maudu'i zai iya awa ɗaya yana bayani amma malamai wuce minti goma ya ce khalas shi ke na fasu to zai nuna bai da ilimi ne la kowa da abun da Allah ya tsare masa to malumai da almajirai duk wanda ya samu hanyar karantarwa ne to kai masu wa'azi addu'a aikin kuɗai daka aibanta su yi musu addu'a ka yi ƙoƙarin kwaɗaitar da almajiranka da zuwa wurin wa'azukan nan na a ce jin ni ya kamata ɗalibi ya yi ya kamata musulmi ya yi kai ko mai wa'azi ka bar aibata wanda ke karantarwa duk aikin kuɗai ne ka jinjina mai kai masa addu'a da fatan alkhairi lokacin nan za a samun alkhairi da ke cikin wannan addini kowa zai lokacin sa ne ya huce babban abun da ya kamata kawai a ɗauko abu mafi muhimmanci in an gama da shi sannan a zo in an shi ƙauyuka a fara da tauhidi in ana ganin cewa sun fahimci tauhidi sai a gangaro zuwa ga sallah malai ce a tsarisa ashira masrifu zaka cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabinsa in ka karantar da su tauhidi da sallah sai ka ba su labarin Allah ya wajabta zakka cikin dukiyoyinsu to idan an karɓa تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم إنا ذا أمير دا إتا إنا ذا أكور دا إتا إنا أكيجو يدكا زواغ معنا إلى فقرائهم زواغ تلكا ونسو كنا مصرف الزكاة zuwa ga talakawa za a kawar a juya wannan zakka a bayar da ita sannan rabi ashira kashful alim ash-shubha anil muta'allim malami mai karantarwa ya kawar da shubha wadda take iya shiga ga ɗalibi abin da ya sama ya kawo wannan matsala shine da yace fa'alimuhum anna Allah da alaihim sadaqa tu'khadhu min agniyaihim ka sanar da su Allah ya wajabta zakka a dukiyoyinsu wanda ake karɓarta ga masu dukiya kaga yanzu mai tunani wani shubha na iya shiga kenan malam ne zai canyewa wa za a ba kuɗi to sai ya kawar da wannan shubha fa turaddu ila fuqara'ihim za a mayar da ita zuwa ga talakawansu ba yanzu mutumin ya huta ba wani hatta sadakokin da yake bada yana damuwa ina an ka kai kuɗi an yi asusun nan ba malam ke cin su ba an ya ba mai karɓar wallahi cikin masallatai akwai waɗanda hatta mai amsa asusu ana bibiye da shi an ya bai sa cikin aljihu ba kai in ka ba Allah kawai ka ba Allah mutane ne malam mun riga mun san abun da muke ciki sai wanda Allah ya masa rahama ina ruwanka ina an ka kashe kuɗi wani ya taɓa gaya mai ce wallahi sun addabi malaminsu a ƙasar maraɗi saboda wani asusu da malam ne ya tarkibi ya ce shawara dala goma goma a yi komiti dala goma goma malam a ce ba to malam dama yana da shagonsa an yi shekara ba a bincike dala goma goma sai ga malam shagon shi ya bunƙasa ya ce shi ne na harko da wannan sharri ya shiga zuciyarsa anya ba cikin kuɗinmu ne ba anya anya an ka fara kus kus kus mutum biyu sun fara gulma gulma an ka kai mutum biyar to to yanzu kawai dan mu shi kumyan malam musamman ya haƙƙin mutane ne ina an ka sa kuɗi ne ja akwai mai rubutu malam ya ji magana kawai kawo asusu ya ce ku buɗe an ka buɗe malam ba dala da tabbace cikin asusu ga su suna ta kuka mutum ne wanda yana ƙasar turai da kanshi yake ga irin sharrin da ya addabi al'umma shi ma ya yi nadamar haka to kaga yana da kyau lokaci zuwa lokaci dan shi malumai ku hatta wani ya zo ya ba ku sadaka cikin jama'a kaga dala ɗari zai jimke wato wani na nan ɗalibi ne mugu ne wa shi tunanin zakkan miliyan ce an ka kawo mala ya sa aljuhunsa sai ya buɗe eh ikhlasi ne ya buɗe ɗari ce akwai wani malamin mu a grammar ce ne ana ta gulma an ba shi zakka ya danne alhaji ya ba shi zakka ya ji labari ana cikin karatun alhaji na ce assalamu alaikum alhaji zakkar da ka bada nawa ka ba yace zakka nan ba yace a ka bani da yace wallahi gaban Allah cikin dai wallahi ban baka ko dala ba ce to a ci gaba da karatu tunda an samu munafikan lokacin manzo Allah to wanda lokaci wa a'a shi ya fi dacewa a ce akwai munafikai karnin annabi shi ne ya fi kowane zamani aminci to a lokacin manzon Allah an samu munafikai suna kai kawo cikin majalisansa ya kuke tsammani a wanga lokaci Allah dai ya kare kowa ya kokarin kaffa kaffa duk abun da bai shahe ka ba ga ka shiga cikinsa shine abun da zai sa ka tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya kare mu to da kaga shubha ta shigo ma al'umma ka kawar da ita kenan ba mamaki alhaji shi ma ya shirya wata ran mu yi tambaya dan yalla waɗansu na cewa ana bada kuɗi mu mu ji nawa ya bada ake ba mutane kai baka iya yi dan Allah sai dai a baka kuɗi ka san wani shi hankalin sai ya ɓaci shi da ya ga ibada kuɗi ibada ba zancen kuɗi yi ake dan Allah in ka yi ma Allah sai ka ga wadata ta shigo ma kai ta tunanin ina ake samu Allah ke baka kai ma Allah aiki Allah kuma zai biya ma bukata Allah biya mun bukatunmu na alkhairi. Sannan alhamisa ashira annahyu an kara'imil amwa cikin karɓar zakka annabi ya hana uwar garke cikin ɓangaren dabbobi to akwai dabba wadda ita ce uwa a cikin garke. Garka ce saboda zakka ce ka ce ma mai shanu wagga babbar saniya duke so alatilas a'a ka dili tsaka tsakiya wanda mai bayar da zakka ya bada ka karɓa wannan shine afdal annabi ya hana alaihi salatu as-sadisa ashira ittiqa'u da'watal mazlum annabi ya karantar cikin hadisi mutum yayi kokarin kare ya kiyaye kansa daga addu'ar wanda ya zalunta abinda ake nufi dakkai zalunci saboda da ka zalunci wani ya ce Allah ya isa na barka da Allah to ko shakka babu Allah zai fidda masa haƙƙinsa in ma yanzu koko a bayan mutuwa السابع عشرة الإخبار بأنها لا تهجر النبي يبال labari cewa babu shamaki tsakanin addu'ar wanda an ka zalunta da ubangiji ta'ala as-salisa ashara min adillati tauhid malici yana cikin adilla na tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin abunda ya tabbata ga shugaban annabawa yana nufin a ranar ma'ana khandak irin wahala da annabi sallallahu alaihi wasallam da yunwa da matsaloli har da ya kai inda wani sahabi da ya ga wahalar manzon Allah ya so gida yake mata shi wallahi annabi na cikin matsala yunwa wadda ta ta huce gona da iri akwai abinci ta ce wallahi babu abincin hobbai bai huce na mutum goma ba kaga kenan ba dole ba dan kana da tauhidi ka yi tunanin rayuwarka da'i ne kullum ba matsala la am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablihim min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu kaga ba abunda mutum bai haduwa da shi in ka ce Allah kaɗai kake bauta ma duniya gidan jarraba ne a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kawai dan kaza ahli sunna shikenan ba a jarrabar ka walla Allah ce mun jarrabi na gabanin ku annabi ma ya shiga cikin kuncin rayuwa annabi yana kwana da yunwa ya taba tashi da fahi daki tar gaba ɗaya ta ma akwai abinci su ce babu yace to azumi nake yi azumin nafila ko baka kwanda niyya ba kana iya tahiya da shi ka tashi babu kuɗin kare ka je inda kake tunanin zaka samu shuru ce to Allah yau azumi muke yi ya tabbata kuma inda rana in ka ga wani dan farfesu an kare ke to mun aje wannan azumi ana iya azumi aje azumin nafila babu laihi Allah ya tausaya kenan wanda bai da kuɗin yabba na kari yana iya tashi ya ce yau azumi ne azumi sai ya kyautata niyya ya samu lada ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya da shugaban waliyai abunda ya tabbatu a rayuwarsu min al mashakka na wahala kuncin rayuwa wal ju'u da yunwa wal waba da tutuka na zamani sun shafi annabawa amincin Allah ya tabbata gare su التاسع عشر قوله لأوتين الراية لأن نبي يقول بذنب بعد ونن توتر مغوان متون وند الله ناصنش يناصن الله ila akhir kalam yace alamun alama ce min alamin nubuwa daga cikin alamomin annabci bayan annabawa ya san wanga Allah na son shi yanzu duk da muke na muna son Allah mana ko to wace da tabbata Allah na son mu babu da wannan garanti ko tana yiwa cikin son da muke ma Allah muna kurakurai amma alama ce ta annaba su ce wane ɗan aljanna ne wane Allah na son shi babu wani shehin duniya da zai iya ce kai ɗan aljanna ne ka zamna ka jira fa shi ma bai samu aljanna balle ya saka aljanna kamar yadda an ka sha saida mu mutane makullin aljanna Abuja da Abuja akwai kuɗi sosai can suke zuwa su yi farauta kile kile na aljanna kawai ce ka ci gaban da ka mutu a sa cikin kabari ko da wani ɗan ƙaramin littafi wa iza matal abdu ana saida shi ɗari ɗari wai in ka shanye littafin kawai ko da munkar da nakir salamun salama sai aljanna ai inda haka aljanna take abun da sauki mana haka wal 20 mala yace sallallahu sallam tafluhu fi ainihi addu'ar da manzo Allah ya cikin idanu Ali ya tofa masa wannan miyo masu albarka ya wunta masu albarka alamun min alamiha aidan alama ce daga cikin alamar annabta kuma kai tsaye sha yanzu magani yanzu ga ciwon ido sun tsananta idanu sun yi shawur annabi ya karanta ayoyi da addu'a ya tofa shikenan idanu sun kawarce alama ce cikin alamar annabta kuma ba wani likita wanda zai muson haka wai dan ka yi karatun tib kai doktor ne mai da ka ce wannan tohon yau na kazamtan na yana iya kafirtar da mutum duk abin da manzon Allah ya yi in kai muson shi yana iya kafirtar da kai ba a muson abin da annabi ya zo da shi ba a izgili izgilin sunnar manzon Allah kafirci ne kai ne baka sani ba yanzu yin addu'o'i ga marasa lahiya bai yi paracetamol ba kawai paracetamol yaqinin mu ne muna son fara da me duka da kaza wallahi karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ko as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ga marasa lafiya yahi shan paracetamol ba wai na ce shan paracetamol haram ne ba ya hi tsanaci amma ba kowa ce as'alullah al'azim ya umfani sai wanda ya yarda Allah ya ji kuma ya karba yaƙini mu kawai da fara samar da efiralgan da kaza a wanga magani ki da gare shi ka ɗari yake likita da ka sha sa samu la habbatu sauda annabi yayi magana akai magani ne da dukkan wata cuta sai dai mutuwa in ji manzo Allah amma yanzu mutum nawa ya yarda da wannan kana da habbatu sauda ga ga matsaloli rashin lahiya amma baka yarda wanga habbatu sauda da annabi as-sadiqul musluf yace magani ne na kowane cuta kowace cuta in ji manzo ko tsida ko tsida ko diabetes ko tension abu ɗaya annabi ya hidda mutuwa mutuwa ai ba ta da magani ko to amma mutum nawa ke iya shan habbatu sauda ya ji lafiya wani bawan Allah ya samu bako gidansa ciki na murdawa ya zo wurin manzo Allah ya ce nayi bako kuma wallahi cikin tsana murda annabi ce je kaka bashi zuma an ka ba bakon zuma ashe tun sha ta farko kawai ya ji sauki zuma ce ke da daɗi an ka tambaye shi ya ce yanzu ma akwai ɗan saura ya koma wurin manzo Allah ya ce zai kaka ba shi zuma kaga likitan likitoci ko ba irin a sama magani bakwai ga ordonance ka sha a ce ya hospital za ka ga mamaci malam a yi muku rubutu dogo cikin takarda kun babu tausayi ba a san ku talaka ne ko masu kuɗi kawai shi doktor bar ku nemo wanga bar ku nemo wanga bar sun hudu ne in gakka gakka zo baka same su ba fa shikenan wallahi gobe kuma ana iya cika shi na farko ku bar bashi na biyu shi ma ku dakanta shi kuma sun kama shi ka hamsin kun katse shi sau ɗai marasa lafiya ya sha wai gobe sun samu sabon ilimi da waɗancan bai kamata yi amfani da su ba kun ba ka iya tsaida su ka yi hasara to shi manzo Allah ba ya canza ma ya ce a maida mai duman nan ya sha lahiya ya ce har yanzu ma karo na uku annabi ce ka ba shi zuma ka tambaye shi tsakanin shi da Allah da ya sha zumar yaya ji ya ce tun karo na harko ni lahiya ta lau zuma ce kawai zuma na magani amma ba zumar madargata ba masu sa dabino da sikir. Kun ga zuma na da sikir ko? Mai diabetes ai bai son sikir ko? To, hatta likitocinmu sun tabbatar da ahli sunna masu bincike, sikir da ke cikin zuma bai cutar da diabetes. Bai cutar da wa. Dabino na da sikir ko mai diabetes na iya cin dabino, saboda itace ne masu albarka. Hadisai sun yi magana a kai, aya ta yi magana a kai. Ko ni diabetes kinka in kana shan zuma bai cutar da kai. to amma ba irin zumar kasuwa ba ka tabbatar zuma ce ta ainihi zuma ce mai albarka lokacin zaka yi amfani gaska sha zuma ta fikir ka ce mala yace ba mai diabetes na iya shan zuma ka gangara lahira kai ka kashe kanka sai an yi bincike sosai saboda akwai madargata akwai masu sa komi zamzam ma akwai na ruwan famfo wallahi akwai masu buga ɗan gwangwani na tsamza a ita duba ma sai ruwan rijiyar garin kuke kuke sha kai ka sha zamzam da niyya amma shi wurin wanda ya saida ba zamzam ne sai an haɗu lahira yau mutubul sara'ir subhanallah Allah ya kare mu na'am mala yace al-ishrun ko al-hadi wal-ishrun fadilatu ali hadisi yana nuna mun falalar ali dan abi talib ya samu sifa nan ne ko ya samu sifa na Allah na son shi shi ma yana son Allah kuma annabi na son sa ya tabbata mana shine khalifa na nawa khalifa na Ali na hudu na'am radiyallahu anhu shine surikin manzo Allah ko kaga wanda Allah bai son shi yana zama khalifa baya zama khalifa الثامنة والعشرون الثانية والعشرون فضل الصحابة ما لنشي فللر صحابي في دوكهم تلك الليلة كوتا وادا سنك شكين ونن داري سنة تتم نهوة الدوك شيني الخود تتم نهوة دا مغنغنو دا سنك شكين ونن داري داران دا النبي يشي غوبة زنبا دا ونن توتا دا ونمتن ون دا الله ناسون ششيما يناسو الله صحابي سندامو سنك تاوان داران سنة تتم نهوة وانيني تو cikin mu wa zai samu kuma da Allah ta'ala manzon sa ya musu bisharar cewa za a yi fatuhu khaybar a gobe wa shuguluhum da kuma shagultuwarsu an bisharatul fati bishara da annabi yayi musu na buɗin garin Khaibar a gobe sahabbai suna son alkhairi as-salisa wal 20 al-imanu bil qadri hadisi yana nuna muna yana karantar da mu imani da kaddara li husuliha liman lam yas'a saboda kaddara tana samuwar wanda bai yi kwazo yayi himma yayi wahala cikin neman abu ba sahabbai da sun kai sabkon zakkuwa kaga da su ya kamata a riga kira ko wa an ka kira ali ali yana nan lokacin da annabi ya kira baya na kaddara kenan duk abun da Allah ya kaddarta ma bawa ba wanda ya isa ya hana mai da kuma Allah ya hana mu bawa ba wanda ya isa ya bashi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa man iha amman sa'a kuma kaddara tana sa a hana mutum wani abu wanda kai kwazo kai kokari kai himma an yi wani jarraba kai ne gurzo gudu kai kowa kai kowa fikra an zo e kiri malam sunan ka bai hitowa kaddara ce kenan kaddara tana karantar da mu ma'ana mutum ya samu sassauci a cikin rayuwarsa ya san cewa kullu shay'in bi qadrin Allah ta'ala ya kaddarta komi da kaddara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadr ar-rabi'a wal 20 al-adabu ladabi cikin karantarwa fi kauli da annabi yace ma ali ala rislika kai a hankali a hankali sannu sannu sai ka shiga cikin wannan birnin su cikin wannan garin su sannan ka kira zuwa ga islam al-khamisa wal 20 ad-da'wa ila al-islam qabla al-qital za a kira zuwa ga musulunci gabanin yaƙi ba kawai shiga za a yi ta halbi ba a yi ta kashewa ce Allahu akbar ku kashe su kamar yadda yanzu 'yan ta'adda sun ka addabe mu a cikin Afirka Allah ya muna maganin su Allah ta'ala ya nuna muna bayan su da sunan wai jihadi a zo a kashe limamin gari wallahi sun kashe ahli sunna da yawa a ƙauyukan Silabe limami ya ba da sallah asuba a iske shi da a yanke shi yankan rago wai da'awa ce ake ko a iske kuma sallaci a ce ta ku zamna wa'azi za a yi wa'azi da bindiga subhanallah wai menene wa'azin ba aya ce ko hadisi wai kowa ya maimaita ashhadu an la ilaha kamar da ku kahirai ne malam ka iske mutane cikin masallaci kuma ka ce su maimaita ashhadu an la ilaha illallah su ba arna ba kuma inda ake ta'addanci ba a shiga garin gwarawa ko garin arnawa wurin musulman ne inda ake jin kiran sallah safiya da marece garin da ake kiran sallah babu yaki tsakani saboda ƴan uwanku ne annabi in ya jahilci mutanen gari bai san sha'anin su ba sai ya ce ba mu kai musu farmaki mu tsaya bayan gari har lokacin sallah da an ji hayya ala sala annabi yake to ƴan uwanmu ne babu yaki kenan waɗannan masu kiran kansu masu jihadi yaran turawa ne kuma an ɓata hankulan su ne da tsefa da kuma ƙwaya ka san ƙwaya ba abin da ba ta yi mutum ya sha ƙwaya ya yi takabbara yana kashe musulmai kuma da ka gan su za ka ga mahaukata ne wallahi da mutum ya kashe mutum da gangan to ba shi ba natsuwa da ka kalli mutum za ka ga malam wallahi zai ragaicewa dan shi a ka'idar mu kaga in mutum ya kashe mutum cikin kuskure to a shari'ar da ake Nijar sai an kai mutum an ɗarme gidan yari ba don wani abu don ya samu natsuwa. Duk wanda yake da hankali da ya yi kisa malam to sai ya samu taɓuwa cikin hankali. Da ya rihe idanu sai zai kamar ga wanda ya kashe. Wani zai yi aksidan ba na ganganci bisa kuskure to da ya ga mutunan da ya buga da mota ya mutu wallahi da gudu zai hita cikin mota ba dan bai da farmi ba ba dan bai da asiransa ba saboda bai taba ganin mutum ga matacce na a gabansa ba to ha a samu mutum in banda kwaya libo duk yawon da suke kauyewa babu abinci wa ko miliyan goma za a sayan ka a saka cikin ta'addanci wallahi ga ka shiga na farko dai baka ganin miliyan goma nan ko an baka su kauye babu wata kasuwa wadda zaka ci ka more da dan garin rogo ne busasshe suke ta yawo malam ka je an ti terrorist ka ga mutum an kasu kasa zalla ne ke jikinsa da ka kalle shi kamar aljani Allah ya cire albarka ya ce ya kashe wurin mutum goma subhanallah wurin mutum ɗari sai ya yi lalata da uwar yara gaban yaran gaban yaranta ya kashe mishin ya yi lalata da mata ya halice ta da sunan wai jihadi Allah ya isa Allah ya nuna muni su Allah ya ba jami'anmu ma'ana nasara a kansu ya rabbal alamin kenan kaddara jama'a tana sa mutum ya samu hutu a ransa rabi'a wal 20 al'adab fi qawli ala rislika al khamis wal 20 ad-da'wa ila al islam qabla al qital da'wa har karantarwa ne al islam ku musulunta ku san Allah as-sadis wal 20 annahu mashru'un liman du'u qabla zalika wa qutilu ma'ana a fara kira zuwa ga musulunci wannan shari'a ce wadda ta gabata ba wai wagga al'umma kawai an ka shari'anta musu fara karantarwa fara kira zuwa ga islam gabanin jihadi ba za a fara kira ne sai an ka musu risalat a kawo sako zuwa ga waliyul amr a ce ana kiran ku zuwa ga kaza kun ga kissar Sulaiman da Balqis sai da yabba al-hudhud cewa ka kai musu wannan wasiƙa abunda nike so wa atuni muslimin bai ce zan ka muku hari rana kaza yayi kiran su balki fashe ta hi fadawan dubara mace ce ta ce to ga wasiƙa na ga abun da an ka rubuta yanzu abun da muke so ku bani shawara fadawa dogarrai sun ka tashi wallahi nahnu ulu quwwa wa ulu basin wallahi mu karhi gare mu ba wanda ya isa kawai babu musulunta tace kai waɗannan da kuce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzat ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun wallahi in kun bari sun shigo nan ba wanda zai saura cikin mu ni shawara ta hadiya za mu kai su wallahi dan shi yawan baka kyauta ka tsaya kai nazari wani ba ka da yake yi shigo shigo ba zurhi ne akwai abin da yake nema balle dan bit an yi nomen ka komanda ko wani wane ne ko kaza ko ka ko sabon komishina da zan kuwa ka wani da zuwa salamu alaikum ne alhaji wa doki lamba ta baka samu gida ba ko to akwai wani dan vila nan ka je ka ga eh ba ba ka biya ba ka biya ka san mu mutanen kwarai ashe kwaya yake faida masu sai da nama kuma wani ya zo ya ce an kai ma rago biyar da sassu gidanka haka kawai ba tsanka ba amma ba inda sabon liman zai je unguwa mutane su tarbe shi da waɗanda abubuwa kenan ba dan Allah ka taba ji a ce liman ya koma maradi manya alhazan mara sun tarbe shi wani ya ce na baka gida wani ya ce na kama shinkafa ton biyar wani ya ce matsara haka kawai dan liman ne a amma duk wani ofise da an ka kai shi a jaha ko a wani ƙauye ko prokirar sai ya ga waɗannan hadiya wanga ya zo ya kawo haka kawai ce ɗoki lamba ta sai an kwambiyu za ka ga an kamo muku manyan ɓarayi sai ka ga kira kar alo baka gane ni ba alhaji fani ne alhaji fani a wanda ya baka gida a na gane to yaran mu ne kaji ka san yadda a to to to to to to za mu gani kai ku sake su ku sake su ashe ba su ne ba ku da kun ka kamo kun san su ne kaga hadiya ta danne hudu hudu na nan sama yana saurare an ce hadiya za a kai zinariya da azurfa za a kai fada Sulaiman Sulaiman yace haka suke nufi yace ma aljannu abinda nake so hanyar da ke isowa ta ba zuwa garin ga a shimfiɗa masa ma'ana zinariya kwalta guduran na zinariya da azurfa injiniyar kuma aljannu ne aikin da za mu iya yi wata shidda su cikin minti shidda sun gama bala aljanni ga tsawo ga ƙarfi kaga duk sarakunan mu wasa ce suke yi wanda gardikor kinka na iya suma da bindiga yana iya barci yayi angashe to aljani ne gardikor kin Sulaiman da Dawo amma sun bi Allah masu ɗan hadiya kamar za ka kama mutum miliyan goma sai kaga duk tera cikin gidan dolar dolar ne ba zancen sefa ba duk gidan dolar yaro ya hidda majina da dolar to ka san kana jin kunya ka buɗe na aka sefa ko suna shigowa sun ka ce kai ku dibi ƙasan ku ce zinariya ce to yanzu ya za mu ce wallahi mu koma mu gaya balki balki tun da an ka bata labari ita bata bata lokaci ba ce kawai na je wurin Sulaiman Sulaiman kuma yana tsaye nuna mata sarauta ma daban-daban ne suna ta tara kowane sarki akwai sarki saman tsako namu ma suna da ogansu gadon balkisu Sulaiman ya ce wa zai zo mini da shi yanzu yanzu gabanin ta so wani aljani ya ce ni gabanin ka tashi ka shiga gida ka dawo kawai an ka gadon wani yace kai ka ji maman kiftawar ido kan ka kibta ido zan kawo gado Sulaiman bai kibta ido ba ga gado nan falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur balki tana nan zoce kawai ah eh to an ga ce mata wanga gadonci ne ta ce wallahi ka annahu hu yayi dan kama da shi wa kana maradi kan ka zo nan ka bar gadon ka gida ka iske shi dan yamai sarakuna magadan manyan mutane irin Sulaiman da babansa Allah ya ji kansu da rahama kenan za a yi kira ne zuwa ga Islam za a kira mutane ne wannan shari'a ce mala ce asabi wal 20 ad-da'wa bil hikma kuma da'awar za a yi ta da hikma ba da zage zage ba akwai wani bawan Allah doktor malamin mu ne babba yace wallahi cikin da'awa akwai abubuwa da ake tunda Allah yace wal mau'izatul hasana wa'azi mai kyau kenan akwai wa'azi wanda bai da kyau wani bawan Allah ne ya samu unguwa masallaci kutuba kowa bai zakkuwa sai an yi kadka mata sala ashe malam duka zagin al'umma ne munafikan banza maragaitan banza ku munafikai ne ku ƴan huta ne ba to malam a saka huta kana zakwa ka zamna sai da an malumai sun ka taru sun ce to yanzu kai ka bar wannan hutuba an ka kawo wani sabon malami malam ba a jima ba malam kan liman ya shigo masallaci ya cika da jama'a an ce to kaga dole sai an yi hikima da'awa tana son hikima manufar annaba ba a tura mutane cikin huta ba a'a a ja su zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kenan ad-da'watu bil hikma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana Allah ta'ala ya yi umarni da haka, kun ba shi ke nuna cewa wanga bai san akida ba ko bai san tauhidi ba, cikin karatun tauhidi akwai hikima? liƙaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim saboda faɗan da annabi ya ce ka ba su labari abin da yake wajibi a kansu as-samina wal ishrun al-ma'rifa bi haqqillahi fil islam a sanar da su haƙƙin Allah cikin musulunci a tata wal ishrun sawabu man ihtada ala yadayhi rajul wahid sakamakon mutum wanda mutum ɗai ya shiryu ta hannunsa dan annabi ya ce ma Ali wallahi mutum ɗai ya shiru ta hannunka ya yi a baka garken raƙumma Allahu akbar kai sanadiyar mutum ɗai ya fahimci sunna ya fahimci musulunci ya shiga makaranta ta hanyar ka akwai lada mai yawa as-salatun ma da yace al-halifu ala al-futiya ya halatta mutum yayi rantsuwa wurin ba da amsar tambaya da an kai ma Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jama'a yake cikin Qur'ani akwai wurare guda uku da Allah madaukakin sarki ya ba annabi dama yayi rantsuwa tambayoyi da an ka ba an kai masa wurin amsa wa yastanbi'unaka haqqun hu qul wa rabbi suna tambayar ka wai tashin kiyama gaskiya ne kulka ce i wa rabbi eh na rance da ubangiji na la amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna fa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a sun ka ce kiyama ba ta so muna Allah ta'ala ce ma annabi kai rance da Allahnka kiyama za ta zo kaga babu laihi saboda maslaha dan annabi yayi ma Ali rantsuwa fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahid khairul laka min humurin na'am wannan shine karshen ma'ana wannan darasi wanda bamu yi ba wancan mako wallahu ta'ala a'lam